إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله حق التقوى فتقواه طريق الهدى ومخالفتها سبيل الشقاء أيها الناس يقول الله تبارك وتعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون فالنوم نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على العباد إذ بالنوم يأخذ الجسم راحته ويستعد للقيام بأعمال أخرى من أمور الدنيا والدين وهذه النعمة لا يعرف قدرها إلا من صلبها كما قال الشاعر فبت أريد النوم لا أستطيعه وقد تمنأ النوم الهموم الطوارق أيها الناس إن في النوم عبرا وعظات للعاقل منها أنه وفاة صغرى كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فدلت الآية على أن الوفاة قسمان وفاة كبرى وهي الموت بانقضاء الأجل ووفاة صغرى وهي النوم ومن عبر النوم أيها الناس التذكير بالبعث بعد الموت وأن الله يحيي الأجساد بعد موتها فإن القادر على رد الروح حين يصحو الإنسان ويستيقظ بعد أن قبضت في النوم قادر على أن يبعث الأموات من قبورهم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبلى والنوم عباد الله إنما هو في هذه الدنيا أما في الآخرة فليس فيها نوم لا في الجنة ولا في النار فأما أهل الجنة فإنهم لا ينامون لأن النوم إنما هو للاستراحة بعد التعب وهم بعيدون عنه وكذلك أهل النار لا ينامون لأن النوم يخالف ما يستحقونه من دوام العذاب والعقاب ولأن النوم أخو الموت وهم لا يموتون كما قال سبحانه ثم لا يموت فيها ولا يحيا أيها المسلمون الأصل في النوم الإباحة لكن هناك آداب تعين المرء على تحويل نومه إلى عبادة يثاب عليها ومنها أولا استحضار نية صالحة عند النوم بأن ينوي إراحة بدنه وتجديد نشاطه حتى يستطيع أداء العبادة والتكاليف الشرعية والتكاليف الشرعية وبهذه النية يصبح نومه وراحته عبادة يثاب عليها قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال معاذ رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي ثانيا التطهر والوضوء قبل النوم وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لأمره فإنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ومن فضائل التطهر قبل النوم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا ثانيا عباد الله أم ثالثا إغلاق الأبواب وإطفاء النار والمصابيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وفي رواية وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وفي رواية لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون رابعا نفض الفراش والنوم على الجانب الأيسر الجانب الأيمن وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه والثاني لقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب ثم اضطجع على شقك الأيمن خامسا عباد الله قراءة شيء من القرآن والأذكار الواردة في ذلك فإنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات ومن الأذكار الواردة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا وأخيرا عباد الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده فإن توضأ انحلت عقده فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فعلينا عباد الله فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم ليكون نومنا عبادة ولنسلم من كيد الشيطان وأذاه نسأل الله تعالى أن يجعل نومنا عبادة إنه سميع الدعاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd yan uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki a cikin tsoron Allah ne tsirata a duniya da lahira take a alkur'ani Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa bitiga'ukum min fadlih inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un Allah yake cewa yana daga cikin alamomin da suke nuna samuwarsa yana daga cikin ni'imomin da yama 'yan adam yama mutane kwanan da suke yi da dare da rana da kuma neman abincin da suke yi allah ya ce a cikin wannan akwai abin lura ga mutane masu hankali wannan ayar mai take nuna muna ashe kwana ni'ima ce kwana babbar ni'ima ce domin kwana idan babu shi to babu natsuwa a cikin aiki kwana shine wanda idan aka yi aka tashi za a samu karsashi na aiki na duniya da aiki na lahira ma'ana aiki na ibada babu wanda ya san girman matsayi da ni'ima ta kwana sai wanda ya rasa kwanan shine wani mai hikima dare ya yi yana so ya yi kwana kusan kwana uku kwana ya ɗauke sa sai ya rubuta waƙe daga cikin waƙen yake cewa fabittu uridu nauma la astati'uhu wa qad tamna'u an-nawma al-humum at-tawariq yace gashi ina so in yi kwana amma damuwa da kunci ya hana mini kwana jama'a ina zan sa kaina ya nuna masa ashe kwana ba karaman ni'ima bace da Allah yake ma mutane yan uwa masu girma kamar yadda dai Allah ya gaya muna dangane da kwana akwai wa'azi akwai tunatarwa ga masu hankali eh a cikin kwana akwai wa'azi daga cikin wa'azin da ke da kwai a cikin kwana shine duk lokacin da ka zo kana so ka yi kwana za ka kwanta ya kamata ka tuna da cewa idan ka kwanta kin nan babu tabbacin ka tashi akwai wanda idan suka kwanta daga nan suke wucewa sai lahira a ayar da muka karanta Allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيرسل الأخرى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى idan mutane Allah ya ɗauki rayukansu lokacin da suka yi kwana akwai wanda Allah yake maido ma rayukansu tashi bayan sun yi kwana akwai wanda daga nan za su zarce sai lahira sai su yi mutuwa ta gaba ɗai malamai suka ce wannan ayar tana nuna kwana tana nuna mutuwa kala biyu ce akwai alwafatul kubra akwai alwafatul sughra karamar mutuwa da babbar mutuwa karamar mutuwa shine kwanan da mutum zai domin idan mutum ya kwana ya kwanta ana zare ruhinsa babu tabbacin ya komo wannan shine karamar mutuwa shi kun babbar mutuwa shine lokacin da aka zare ruhin ba za a maido shi ba sai a wata duniya ta daban shine rayuwa ta kabari shine hayatul barzakh ma'ana mutuwa lokacin da rayuwar mutum ta kare a duniya ashe idan ka za ka kwanta ka tuna fa babu tabbacin in ka kwanta ka tashi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai kwanta sai ce bismikallahumma amutu wa ahya ya Allah da sunan ka zan kwanta in na kwanta ka bani ikon tashi in uwa masu girma yana daga cikin wa'azin da ke da kwai a cikin kwana shine lokacin da ka kwanta Allah ya nuna maka sahiya ka tashi tashin nan da ka yi ya kamata ya tuna maka da tashin da za ka yi bayan kayi mutuwa ta hakika ya kamata ya tuna maka da ranar da za a tayar da mutane daga cikin kaburburansu ya kamata ya tuna maka ashe wanda bayan ka kwanta kwana ya tada ka ashe tabbas yana iya ya tayar da kai bayan ka mutu alaisa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta subhanaka fabala sai ya tuna maka da ran da za a tada ka a kabarinka bayan ka mutu gaba ɗaya yan uwa masu girma daga cikin wa'azin da ke da kwai a cikin kwana shine lokacin da ka samu kanka kana jin kwana kwana ya dame ka hakan kai na maka ciwo na tsananin kwanan da za ka ji ka tuna da cewa fa shi wannan kwanan bakin duniya ne akwai lokacin da babu ma kwanan a lahira babu kwana ɗan aljanna ne ko ɗan wuta dukkaninsu ba su kwana wani zai yi mamaki to ya aka yi haka haɗa 'yan aljanna e 'yan aljanna ba su kwana domin shi kwana ana yin shi ne don saboda a huta to su kuma 'yan aljanna kullum cikin hutu suke kwana ana yin shi ne don a huta daga gajiya da aka yi to a aljanna babu gajiya balantana a yi kwana allah ya ce la ya masu fiha nasabun 'yan aljanna babu wata gajiya da za ta shahuwarsu idan ka kakwanta a aljanna to kwanci ne irin wannan na hutawa ba irin kwana wanda ake a nan niyan duniya ba wannan sai ya kwadaita maka kokarin neman inda dan ba kai kwana ba kanka ba zai yi ciwo ba ma'ana shine kokarin neman aljanna su kuma yan wuta ba za su mutu ba dan ba za su yi kwana ba domin aka ce su yi kwana to kaman azabar da aka ce za a musu hal abada ne ta katse domin an yi kwana azaba za ta katse bayan wannan kuma allah maɗaukakin sarki ya ce la ya mutu fiha wala yahya yan wuta ba za su mutu a cikin ba za su rayu ba shi kuma kwana ƙaramar mutuwa ne kenan ba za su yi kwana ba kenan uwa masu girma kwana ni'ima ce kuma kwana akwai wa'azi a cikinsa ya kasance kwana yana zamanto muna wa'azi yan uwa masu girma malaman usulul fiqh suke cewa al'aslu fi naumil ibaha shi asali kwana idan ka yi shi ba za a baka lada ba ba za a baka zunubi ba amma sai dai akwai lokacin da za ka yi kwana a baka lada wannan shi zai kama ga taken hudubar mu kaifa yakunu naumuka ibada ta ya za ka yi kwanan ka kasance ibada kana kwana ana baka lada ta ya za ka yi haka ta hanyoyi guda biyu malumai suka ce almubahatu tanqalibu ibadatun bin niyyati wal hay'at duk abin da asalinsa in kai ba za a baka lada ba za a baka zunubi ba to in kai abubuwa guda biyu wannan abun za a maida maka shi ibada a baka lada mu ɗauki misalin kwana a cikin hudu ba mun kawo abubuwa guda biyar wanda za ka yi ya kasance ka yi su a baka lada kana kwana kana minshari kana hutawa kana maholki amma kuma ana rubuta maka lada kamar yadda kana sallah ana rubuta maka lada abu na harko shine istihdaru niyatin salihatin inda naum shine lokacin da mutum zai kwanta ya kudurta niyya mai kyau ya ake yin niyya kamin a kwanta shine kamin ka kwanta ka yi niyya a zuciyarka ya Allah zan kwanta ne don in samu ƙarhin tashi in yi ƙiyamun laili in kai mai ƙiyamun laili ne idan baka ƙiyamun laili ka ƙudurta ya Allah zan yi kwana don in samu ƙarhin tashi in yi shafi'i da witiri kamin sallar asuba in ma wannan baka iyawa ka sa a kanka ya Allah zan kwanta don in samu ƙarhin tashi sallar asuba ita ce ita da take dole a kanka to alwasa'ilu laha ahkamul maqasid sai ya kasance wannan kwanan da kake yi ka alakanta sa da wata ibada sai ya kasance wannan kwanan naka ibada ce ana baka lada a cikin sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alillahi rabbil alamin rayuwa ta gaba ɗaya ya Allah ta gace ɗaya daga cikin magabata da ake cema mu'az radiyallahu anhu yake cewa inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati yace kamar yanda nake neman lada a ƙiyamun laili da nake yi haka ina neman lada a kwanan da nake domin ina hada kwana na da wata ibada kenan shine abu na farko a duk lokacin da zamu kwanta mu kulla niyya mai kyau abu na biyu shine at-tatahhur wal wudu'u qabla an-nawm kokarin yin tsarki da arwalla kamin a kwanta a hadisin da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza akhadta madji'aka fatawadda wudu'aka lis-salah idan kana so ka kwanta kai tsarki kai arwalla irin arwallar da ake idan za a yi sallah sai ka zo ka kwanta in son samu ne kai raka a biyu kamin ka kwanta in ma bai samu ba dai ka dai yi arwallar sannan ka kwanta falalar kwana da arwalla ya tabbata a hadisin da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya kwanta da arwalla mala'ika zai zo a wajen ƙiyar kansa ya yi tsaye yana kula da shi a duk lokacin da ya motsa ya ɗan holka da dare sai mala'ikan ya rika cewa allahumma li abdika fulanin fa innahu ba ta tahira ya allah ka gafarta ma bawan kawa ne sai ya haɗi sunan mutunan ya allah ka gafarta ma bawan ka ibrahim domin ya kwana da arwalla mala'ikan haka yake yi har lokacin da sahiya za ta waye ya tashi daga wannan kwanan akwai abin da yake wannan darajar a ce mala'ika na maka addu'a a cikin dare gaba ɗaya amma sai dai shaidan sai ya hana mu arwallar da za ka yi kawai ka kwanta amma sai ka kasa yi abu na uku yin uwa masu girma shine itfa'u almasabih wa iklakul abwab kamin a kwanta yana daga cikin sunna a kashe wuta kuma a like kohohi a hadisin da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa atfi'ul masabiha idza raqadtum wa aghliqul abwaba wadhkuru ismallah fa inna ash-shaytana la yadkhulu baban mughlaqa manzo Allah yace idan za ku kwanta ku kashe wuta ce wuta ta ampul ce ko kuma ta dori ce duka a kashe a zamanin manzon Allah wasu mutane an yi gobara a gidansu da dare da labari iskuma manzon Allah sai manzon Allah ya hada yace wannan wutar makiyar ku ce idan za ku kwanta ku rika kashe ta ka ji yadda manzon Allah yake son mu da alkhairi abinda ko ba a ce ma kai ba musulunci sai ya koyar da kai in kai baka san ciwon kanka musulunci ya sanan ma ciwon kanka yace in zaka kwanta ka kashe wuta amfuloli su ma duka a kashe su manzon Allah yace kuma a liƙe kowa ai ko ba a ce ma ka liƙe kowa zaka liƙe ko in ba ai ba dan allin ba ai sharar kasuwa in ba ai sharar masallaci ba a yi ta kasuwa in ba a liƙe kofa ba dan manzon Allah ya ce ai a liƙe dan barawo to manzon Allah ya ce ku liƙe ƙohohi a wajen liƙe ƙohor ku ce bismillah sai ku liƙe manzo Allah ya ce duk ƙohor da aka liƙe da bismillah to shaidan baya iya buɗewa ya shigo a ciki balantana ɓarawo ko shi da uban shaidan ne shi da uban balantana shi balantana ɓarawo shi da yaron shaidan ne in uwa masu girma ladabi na uku kenan sai ladabi na hudu shine annaumu ala shiqqi al-ayman wa nafdul firash na hudu shine kakkaɓe shinhiɗa da kuma kwana a ɓangare na dama a hadisin da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayanku ya zo zai kwanta ya ɗauki wani ƙyalle nasa sai ya yi bismillah ya kakkaɓe shinhiɗarsa fa innahu la yadri ma khalafahu ba'dahu ala firashihi manzon Allah ya ce domin mutum bai san lokacin da ya tashi daga shinhiɗan nan ba me ya biyo me ya maye gurbinsa mai yiwa akwai wata kunama tana nan ko kuma wani maciji akan wannan shahidar yayi koshiya yana jiran ka kwanta ya dallara maka kun ga duka wannan wai abubuwa ne wanda a hankalce ko ba a ce kai ba ya kamata ka yi amma dan manzon Allah yana son mu da alkhairi yake koyar da mu yake ƙara nanata mu da dan saboda mu kiyaye kawunan mu dan yana son mu da alkhairi wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani alkhairi face ya nuna muna shi babu wani sharri face ya ja kunnuwan mu akan sa ka kakkabe shin hida ka ambaci sunan Allah idan za ka kwanta kuma ka kanta ka kwanta a bisa kan bangaren ka na dama idan ka yi haka ka yi sunna kwana a bangare na dama horko ne amma a cikin kwanan ta kama ka juya reran ko kuma ka birkice a bangare na dama wannan dai a horko dai Allah yake kallo farko ya ka fara kwana bangaren dama to shikenan da dara duk abin da ya kasance wannan bai bai komai sai abu na karshen uwa masu girma shine qira'atu shay'in min alqur'ani wal azkari alwaridati fi dhalika shine in son samu kamin ka kwanta ka yi ƙoƙarin karanta wani abu na daga alkur'ani da kuma addu'ar da ta tabbata in za a kwanta a yi wadda muka gayya a can farko bismika allahumma amutu wa ahya ya tabbata a hadisi aisha radiyallahu anha take cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da ya zo kwana yakan ɗaga hannayensa kamar yadda in za ka yi addu'a kake ɗaga hannu haka manzon allah ke ɗaga hannu sai ya yi tofi a cikin hannuwan nasa sai ya karanta kulhu wallahu da falak da nas ya ƙara yin tofi ya ƙara karanta ƙulhu wallahu da falak da nas ya ƙara yin tofi ya karanta ƙulhu wallahu da falak da nas idan ya tofa ma'ana na uku sai ya shahi jikinsa daga sama har ƙasa ta ce har bayansa inda hannuwansa ke kai duka yana sha hawa manzon Allah ke yin wannan addu'ar dan saboda tsari ka ji fa wanda mala'ika jibril ke tsaro shi ke yin wannan addu'ar to ina gani ina ga kai ina ga ke ina ga wa'ancan sa kayan ka mota wanda mu taka kara mun karya ba mu da muke rayuwa da mutanen da halittun da kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba mu da ke rayuwa da mutanen da hasada ta cika zuciyarsu kyashi da kyama ta cika zuciyarsu komi mutum zai iya yi don saboda ga bayanka wannan kuma addu'o'in da manzon Allah ya koyar da mu kariya ce mafi yawan sihiri da aljannu da suke shigar mutane suna shigar su ne ta hanyar kwana to shi yasa manzon Allah ya koyar da mu idan muka zo kwana mu yi wa'annan abubuwan za su taimaka muna za su tseratar da mu daga sharrin mashiranta yan uwa masu girma a ƙarshe a hadisi mai mahimmanci a wancan hadisin da muka karanta yaranka ko yaranki wanda shi bai iya wannan addu'o'in musamman jarirai ana iya a karanta a tofa sai a shahwa musu aisha ta ce lokacin da manzon Allah ya rishin lahiya baya iya wannan addu'o'in ni ke daga hannun shi sai in karanta wannan addu'o'in in tofa miki sai in shafa jikin shi hannun shi ne ke dagawa dan hannun shi su hinawa albarka ta ce sai ta tofa ta shafa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah Hassan da Husaini shikokinsa suna yara to yara ne masu dan karan kyawu baki yana yawan kama suna yawan rashin lafiya to in za su kwanta manzo Allah yana musu wannan addu'ar ya tofa sai ya shafa musu haka kai ma yaranka zaka iya kai musu haka a ƙarshe hadisin da za mu liƙe da shi shine wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya kwanta shaidan yakan zo ya yi kitso tsoro guda uku a kan kansa ya yi kulli guda uku a kan kansa yana kada wannan tsoron ma'ana kama yana daddaba shi da wannan tsorayen kama yana masa hilhita yana alaika lailun tawilun farkud alaika lailun tawilun farkud ikwananka akwai sauran dare ikwananka akwai sauran dare yana daddaba mutum wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tashi ya ambaci sunan Allah sai kulli guda ya walwale idan ya tashi ya yi arwalla sai kulli guda ya walwale idan ya tashi ya yi sallah sai kullin gaba ɗayansu su walwale fa asbaha nashitan tayyiban nafs sai mutum ya wayi sahiya yana mai jin kuzari da kuma zuciya wadda take wankakka manzo Allah ya ce wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan amma idan mutum bai haka ba to zai waye sahiya ko da ya tashi da sahin to zai tashi da kasala kuma zai tashi da kunci zaka ga wata ran ka tashi kawai sai ka ji kana jin haushin mutane kaga wata ran ka tashi baka ma so a maka magana ka ji zuciyar taka baka jin daɗin komai to duka irin wa'annan abun suna daga cikin abun da yake shayo wannan kenan mi wannan hadisi yake nuna muna ashe kula da zikiri bayan an tashi da kwana da kokarin yin arwalla da kokarin yin sallah yana taimakawa a wajen samun karsashi da kuma samun natsuwa ta zuciya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi da kwana yana cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur godiya ga Allah da ya rayar da mu bayan ya kashe mu kuma izuwa gare sa ne komawa take ba inda shaidan yake samun wannan garabasar ta wannan kulle-kullen da yake yi ci nasara akan mutane kamar irin wannan lokacin lokaci na sanyi mu yi kokari mu hi karhin shaidan mu yi kokari mu lazumtu da wa'annan abubuwan da manzon Allah ya karantar da mu za mu samu alkhairi na duniya da na lahira a ciki muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya kwanan mu ya kasance ibada a gare mu Allahumma ja'al naumana ibada اللهم اجعل نومنا عباده اللهم اجعل نومنا عباده يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله